بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في تخليل الأصابع باب da ya zo na bayanin a cikin alwala a tsatsefe wannan yatsu a tsatsefe su haka ko? sa'annan kuma a yi haka ma'ana ko'ina ya samu ruwa alwala ta cika قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن أبيه وافد وافد بن المنتفق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأسبغ وضوءك إن ذاك إن ذاك الولاك تك الولاك وخلل بين أصابعك وخلل بين أصابعك محل الشاهد كينوكو باب والباب ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار معنى إمتي الولاية كوكر يتبتد كو إنا يسام الروا in karka yi alwala ka zo kamar luma ko a kafa ko a hannu ko a ina ne ko ina ya samu ruwa to shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bayan an gama alwala manzo Allah sai ya kalli a kafar wani a cikin kafar wani cikin sahabbai wani wuri bai samu ruwa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake tarbiyatar da mutane maimakon ya ce wani sai ga mutum abin ya zama mishi nauyi zai ce wailun lil aqabi minan nar tun da manzo Allah ya faɗi wannan magana kowa sai ya yi mai sai ya duba ya bincika da kanshi zai gyara kanshi sallallahu alaihi wa sallama tarbiya kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum zai yi abu manzon Allah ya ganshi ya sani bai ga cewa da dan mai yace ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza wa kaza wanda yayi ai ya san kansa ko sai gyara tarbiya ta manzon Allah ba za a taba samu wata tarbiya irin ta ba har Allah da kasa to amma ya aka yi musulmai suka koma baya a wajen tarbiyya me ya faru sakaci sakaci haka ne sakaci ne son zuciya sakaci son zuciya da me kuma eh rashin damu rashin kulawa to duk waɗannan baki ɗaya in ka haɗa su sai ka ce rashin sanin darajar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kawo eh me yasa kai sakaci in likita ya ce maka wannan maganin baka sha shi ba yau gobe zaka mutu sai me me to me ya hana kai sakaci anan me ya hana kai sakaci anan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa duk baki daya zo ne tarbiyyantar da al'ummarsa kuma ba abin da bai faɗa ba to amma sai ka san darajar maganar sa'annan ka yi aiki da ita amma ka san darajar maganar sai ka yi sakaci sai ka yi ko oho shikenan ya zama jiki farko darajar manzon Allah kake kallo shin manzon Allah zai zana tsaya yana fadar maganganu haka kuwa a wasanni duk abin da kalmar da manzo Allah ya fada da manufa kuma tana da daraja to sai ka ɗauki wannan haka shine ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka ce manzon Allah ya ce kaza sai su yi me sai su yi aiki da shi to shine kai su wannan matsayi wailun lil a'qabi minan nar قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء وأن رواية كنا wata riwaya kuma sai aka fara da asbighul wudu'a wailul lil aqab minan nar ku cika alwala saboda duk wanda bai cika alwala ba inda bai samu ruwa ba din nan zaka shi mutum zai zai- Allah zai mutum azaba sanadiyan wannan قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال أنبأنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة ويقول أسبغ الوضوء قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار الأعقاب جمع ومفرده عقب shi ne maza Allah ce wailun ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga inda bai samu ruwan alwala ba a cikin gabobin su alwala qala abu muhammadin hadha ajabu ilayya min hadith abdullah bin amr babun fi masir ra'si wal uznaini babin da yazo na bayanin shafan kai da kunnaye kunnuwa guda biyu قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ اتناق سيدنا عثمان رضي الله عنه يا الولا فمسح برأسه وأذنيه سيشافن كي دكنا يسقنا بيو ظاهرهما وباطنهما da zahiri da baɗin duka suka yi ثم قال سألنا سيجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كالذي صنعت ما قبل زو الله كي شيساني ما نيكوي ني باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا wannan wannan riwayoyi su ne malikiya suka yi wata jididul ma'i lahu kaza kaza ma in- in kai maimakon kai shafa sai ka saka ka sake debo ruwa ko kokun ne ko shine amma duk kowa ya san sunna ce ko mustahabbi ba lalle bane ba qala haddathana yahya yahya ibn hassan qala haddathana ibn lahiya qala haddathana habban ibn wasi'in an abihi an abdullah bin zaid bin asim al-mazini qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يجي ناغا منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا الولا ثم مسح رأسه سأنن سي شاف يشاف يشاف كنسا وغسل رجليه يوانك كفافون سقدابي ما سوى البركة حتى أنقاهما سيدي سبتك إسو سب يوانك إسو سب ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه sannan sai shafi kansa da da ruwa ba ruwan da ba danshin da ke hannunsa ba ma'ana jaddada al-ma'a li ra'sihi kenan qala abu muhammadin yuridu bihi tafsira mash al-awwal abinda ake nufi don nan zai summa masaha ra'sahu bima'in ghayr ma'i yace ana maka fassara ne don wannan wannan ta'birin shi rikici ya shigo maka kenan ko masaha ra'sahu wa ghasala rijlaihi ثم مسح رأسه بماء جديد شرحي ني مسح رأسه بماء جديد كنا وغسل رجليه باب المسح على الإمام على العمامة باب اللي شافر كي ko shafar rawani da ke kai an fahimta wayansu malamai suka ce babu zancen shafar rawani kai ake yi wayansu malamai suka ce ya halatta wasu malamai suka ce ai rawanin yana gefe ne haka da aka shafi haka makwarkwadon gaban gashin haka sai aka kuma shafi sauran abin na rawani an fahimta to amma kowanne ne dai wani irin rawani ne irin rawanin da ake tsara shi ya zama na in ka zo shafan kai cire shi zai da wahala to shi ne su suka ba da izini a kan amma kamar wannan rawanin me zai in ka cire ka shafa ai ba abin da zai hana قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يهايا عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية, أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اتياغا منظر الله يا شافا أكن خفي قدابي والعمامة دروني قيل لأبي محمد ta'khudhu bihi qala i wallah zaka yi aiki da wannan hadisin shafa a kan rawani da kuma hofi yace eh me zai hana tunda manzon Allah yayi babun fi nadhi al-farji ba'da al-wudu'i babin da yazo na alfarji nan sun suka ce ba ainihin farjin bane Abdullahi dan Umar mun karanta aiko Abdullahi dan Umar yanda yake mutum na da waswasi wajen digan fitsari to in aka yi fitsari aka gama sai aka zo aka yi alwala bayan mutum ya gama alwala sai shaidan ya zo ya ce masa ga shi fitsari kuma ya digo sai ka ji wani sanyi wajen kamar sabo kamar wani abu ne ya digo to shi ne suka ce maganin wannan kana gama alwala sai ka nemi ruwa ka yayyafa wajen duk sa'an da ka ji wani danshi sai ka ce ruwan da ka ruwan da ka yayyafa ne to shi kenan shaidan ba zai taba shaidan ba abin da yake gudu yaga kana challenge kana challenge din shi ya ce e ka ce a'a ya ce a'a ka ce e to zai rabu da kai amma kayi ya ce baka yi ba sai ka ce baka yi ba to abin da yake so e shi sa aka ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi ko me kake ko sallah ko yazo zaka ce a'udhu billahi min ash-shaytani rajim ya ga da fushi ka fada yace a wannan ashirye yake ya yake ni to sai ta ya rabu da kai amma in yace eh kace eh a a a to dama abin da yake so kenan an fahimta قال أخبرنا قبيسة قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وضضها فرجه manzo Allah ya alwala so ɗaya ɗaya da ya gama sai ɗebi ruwa sai yayyafa a wajen mararsa babun almindil ba'da alwudu'i tun ina matsayin mutum ya alwala a kawo masa mayani ko tsumma ko mai ya share jikinsa ko ya shi menene ko wanka ko alwala ya halatta ko bai halatta ba za mu ji قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي سألت ميمونة خالتي ناتم بي ميمونة ارؤور مهيفينا عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة دنغني دا وانكم من الله وانكم جنابة فقالت سيتشي كان يؤتى بالإناء ya kasance ana kawo masa ruwa a cikin mazubi fa yufriqu bi yaminihi ala shimalihi sai dauki hannunsa sai sai zuba ruwa ya wanke hannunsa ya wanke hannayensa fa yaghsilu farjahu in ya ɗebi ruwa da hannunsa hagu in tsarki da hannun hagu ake yi ko wa ma asabahu da abin da ya samu wajen zai wanka jarwa zai ɗebi ruwa ya tsarki duk wani abin da ya shafi wannan wurin sai yanayin sai ya wanke wannan wajen summa ya tawadda wudu'ahu lis-salati bayan ya gama tsarki sai alwala alwalan sallah summa yaghsilu ra'sahu sa'annan ya wanke kansa mai albarka wa sa'ira jasadihi da sauran jikinsa summa ya tahawwalu sa'annan sai ya canza waje ya ja jiki daga inda yayi wanka din yaje inda bai jike ba bai cabi ba fayaghsilu rijlaihi sai wanke kafafunsa guda biyu thumma yu'ta an gaba wanka kenan ko thumma yu'ta bil mindili fayadhuhu bayna yadayhi fayanfudu asabi'ahu wa la yamassuhu shi a kawo masa mayani ko tsumma ko tawul ko menene sai ya ajiye wannan abin kusa da shi amma ya ta share jikin shi da hannunsa bai dauki wannan abin yayi amfani da shi ba to ina hukuncin amfani da shi wannan abin kenan ya halatta ko bai halatta ba saboda me eh bai mayar ba ya karba ya ajiye da bai halatta ba sai ce kar a kawo ko to amma abin da ya fi shine sai yayi da hannunsa ke babun fil masyi ala al khuffaini babin da yazo na bayanin shafa akan khuffi guda biyu ana shafa akan khuffi ana shafa akan jaurab sok safa kenan ana shafa kuma akan takalmi an fahimta akwai littafin shekul almasu alal kufaini wal jaurabaini wannan alayi an fahimta to in kai shafa akan takalminka sai ka je za ka yi sallah ya za ka yi sai ka cire kuma ka yi sallah sallah ta yi eh abinda ka yi shafan ai ka cire to ina shafan kuma ta samu eh ya aka yi to shine malamai suka ce in mutum ya alwala ai zai shafa akan gashin shi ko yana gama alwalan sai kuma yaje ya aski ina gashin yake sai yaje ya sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba eh قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر عن أروى ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare a cikin tafiya mun tafiya fa qala sai manzon Allah ya ce amma aka ma'un kana da kana da ruwa akwai ruwa tare da kai fa qultu na'am sai na ce eh akwai ruwa tare da ni fa nazala an rahilatihi sai manzon Allah ya sauko daga abar hawarsa فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ايه تفيا ايه تفيا حارس ايه بانا غنيش ثم جاء يقشي sai da ya ɓace min sai da na zamo ba na ganin shi ko? fi sawadin laili a cikin duhun dare sun maja sa'an nan ya dawo fa'afraktu alaihi min al'idawa sai na zuba mishi ruwa daga wannan mazubin fagasala ya daihi wa wajhahu sai wanke hannayensa guda biyu masu albarka da fuskarsa mai albarka wa alaihi jubbatun min sufin yana saye ba da aka yi shi daga suf falam yastati an yukhrija zira'aihi minha sufin da aka yi wannan jubba din ba za a iya cire hannu daga sama ba haka sai miko ya sunku ya miko ya fito da hannunsa ta karkashin jubba ɗin hatta akhrajahuma min asfalal jub min asfalil jubba faghasala dhira'aihi sannan ya wanke hannayensa wa masaha bi ra'sihi ya shafa kansa thumma ahwaitu li anzi khuffaihi mahallu sha'id kenan sai na duka zan cire masa kofinsa guda biyu don ya wanke kafarsa faƙala da'ahuma ka ƙyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ai na saka su a cikin tsarki sai da na yi alwala na saka su yasa yanzu ba lalle bane na cire na wanke kafa zai yi shafa fa masa alaihima sai shafa akan akan khuffaini kenan ko mahallu shahid kenan na ya halatta ai shafa akan khuffi ko to ina nasosi sun zo a cikin hufi da jaurabai ne sa'an nan kuma da na'alai ne duk nasosi sun zo a cikin haka sharuɗin da aka yi na sai ya zama safiq mai kauri wanda ya rike kafa wanda duk malamai suka ce ba lalle ba ne a lokacin da suke yaki ɗin wani safansa ma da ya sa kekece take ta kekece amma zai shafa a kai kuma shafar ta an fahimta saboda matsala ce addinin musulunci ya zo ne neman maka sauki to kada ka tsananta ma kanka ka bi sauki din shine daidai shekaru hamsin bayan haka duniyar laraba duniyar musulmai aka rigin shi shekar albana ce almasu littafi yayi almasu alal hufaini almasu alal hufaini wal jawrabaini wannan alai guda uku duka ya kawo su wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce to maganganu duk inda ka je za ka yi magana in ba nassi ne dalili ne da kai ba duk fushinka da menene da hayaninka duk ba shi da amfani zan ce a kawo nassi shi ne ta yanzu shafa a kan kofi ya halatta ga nassi to wani lokaci ake yi in mazaune ne kai yaushe aka baka izini kai shafa matafiyi ne kai kwana nawa aka baka izini zaka yi kana shafa babu tawqiti fil mashi babin da yazo sa lokaci a cikin shafa akan safa قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن قيس عن الحكم ابن أتيبة عن, عن القاسم ابن المخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيدنا علي الله كرم سيدايتي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر manzon Allah ya sa lokaci kwana uku da daransu ga matafiyi matafiyi in za kana cikin tafiya an ba shari'a ta yi ma izini za ka sa safa za ka yi kwana uku kana shafa a kai sa'an nan kwana uku ya cika ka cire ka wanke kafanka ka kuma saka to amma wanda ke zaune gida fa wa yawman wa laylatan lil muqimi amma wanda ke zaune gida yini daya da dare daya mana yanzu da magaruba ta yi kai alwala sai ka sa safa sai ka sa safa to zaka yi shafa zaka yi shafa har gobe kuma zuwa dare sai sa'annan sai ka cire ka ka sake kwana dare daya da yini daya kwana daya da yini da dare daya aka baka amma matafi kwana uku sai yana shafa yani al-masha ala al-khuffaini babun babun babul mashi alan na'alaini babin da ya zo na bayanin halaccin shafa akan takalma guda biyu قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ يتناغ علي رضي الله عنهما يا رضي الله عنه يا الولا ومسح على على نعلين فوسع يشافا أكن تاكلما غدابي يلوتا ثم قال سألنا سيتي لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسي من ظاهرهما yace ba don naga manzon Allah yayi kamar yadda kuka nayi na shafa kan takalmi ba da ni ra'ayina ina ganin ai kasan yafi cancanta da ai masa safa shafa ba saman ba to amma abinda shari'a ta ce shine daidai kenan ko قال أبو محمد هذا الحديث منسوخ بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين duk suka ce wannan maganan da wannan malamin ya yi ba lallai ba ne ba tabbas ba ne ba wannan da'awan nas gairu maqbulatun huna babul qawli ba'da alwudu'i don akwai nasoshi da suka zo sai na aliyu ya zo ya alwala ya shafa akan takalmi da ya shiga masallaci sai kobe takalman kuma ya sallan shi kuma sallah ta yi to shine mutane suka ce iyaya zai shafa akan takalmi takalmin da ya shafa kuma ya kobe ya je yi sallah to shine malamai suka ce in kai shafa a kanka kan gashinka kafin ka tashi ka yi sallah sai ka yi aski ya halatta ko bai halatta ba to shi kenan she ka sake shafa aka ce a babul qawli ba'da alwudu'i babin da yazo na bayanin in mutum yayi alwala ya gama to me zai faɗa ko قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيواء قال أنبأنا أبو أقيل زهرة ابن معبد عن ابن أمه أقيل نكو أقيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنفت تعالى منذ الله زوا ياكن تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال sai manzo Allah ya zauna yana yi masa habbansa karatu yana musu hadisi yana faɗa musu cikin abin da fada sai ce man qama idza istaqallati shamsu wanda ya tashi bayan lokacin da rana ta yi sama lokacin da lokaci lokaci yayi halatta kenan fatawadda sai alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa ثم صلى ركعتين سأن يصلى ركعة بيو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه معنى الله زي في مسا كرانا زنبانسا فقال أخبته فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إذا رجي وأن مغانا الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه shi sayyidina Umar yace wa kana tujahi jalisan yana gabana yana zaune sai yace ata'ajabu min haza mamaki kake da wannan magana da aka ce faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'jaba min haza qabla an ta'tiya manzon Allah ya fadi wanda yafi wannan mamaki kafin ka zo nan fa qultu wa ma zalika bi abi anta wa ummi me manzon Allah ya fada kafin na zo fa qala umaru shi sayyidina Umar yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضأ وندي الولاء فأحسن الوضوء يكوتة الولاء ثم رفع بصره إلى السماء سنة إلى السماء أو قال نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء هل فهمت؟ باب فضل الوضوء باب ديزو نبيان فللا دكي تشين الولاء abin da ya kamata a fahimta kafin ka fahimci addinin musulunci har imaninka ya karfi ya samu saiti shine fitsari da tsarki da hoge da tsarki waɗannan abubuwa da ake ganin su kanana manzon Allah ya tsaya yana bayani a kai ma'ana abin da ya danganci rayuwanmu na shari'a rayuwanmu ta shari'a na mulki kasuwanci duk manzon Allah bai bayani a kai ba manzon Allah ya tsaya yana bayani filla-filla game da bacci game da tashi game da alwala game da ruwa game da komai ne duk wannan manzon Allah ya yi magana ciki bayani har sa'annan sai manzon Allah ya kyale mulkin mu manzon Allah siyasar manzon Allah ba shi da magana akai kasuwancin manzon Allah ba shi da magana akai me da me manzon Allah ba shi da magana akai komai manzon Allah ba shi da magana akai sai dai mu yi yanda muke so hmm? tun da manzon Allah na na magana a kai ya faɗa ya yi bayani to shi ke nan malam kuma na da hujja yana da gaskiya ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan ka'inan ma kana hazal fi hatta ya alama hukumar lahi fihi in ba ka ba wallahi duk ilimin da ka je kai kai ba maguzanci kake kasuwancinka ba Allah da manzonsa a ciki shari'a ka ba manzon Allah sana'arka siyasarka ko manka to me bambanci tsakanin kai da jahiliya babu yadda kake so haka kake yi to an shine jahiliya kenan shi yasa ba karamar magana ba cewa wala yahillu lahu baya halatta a gare shi an yaf'ala fi'lan fi'lan bin nakira nakira fi siyakin nafi ta ummu jami'al af'al duk wani wata harka wani motsi da zaka yi sai ka san hukuncin Allah a ciki daidai da aikin jarida sai ka san hukuncin Allah a ciki daidai da aikin menene talabijin sai ka san hukuncin Allah a ciki daidai da siyasa sai ka san hukuncin Allah a ciki kasuwanci noma sana'a hulɗa duk aikin ofis komai in baka san hukuncin Allah ba a ciki ka shiga kana yin mai kana samu kana haramu kake da ya ce la ya hillu ina ma'ana la ya hillu bai halatta ba to rayuwanka duk kana yin abin da bai halatta ba a gare ka ke to in ka waye gari mai za ka fada ma Allah ranar lahira mai za ka fada ma Allah in ka samu kanka cikin kabari mai za ka fada ma Allah kana da hujja kana da haƙƙi kana da bakin magana in suka ce in sun ce ma dinu ka kace diniyar islam me kai a cikin musulunci man na biyu ka ce duk abubuwan da ya kawo mai ka dauka kana yi fada ma kake da su man rabbuka ka ce rabbi Allah ga dokokin da aka kakkafa da su ake aiki to kowa dan mutum kowa ya neman makansa mafita ba tun daga yanzu ba tatsuniya ba ce kowa ne ne kai inda ka kai rana ɗaya sai a waye gari ka mutu وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول كوانيني كي fitaccen ɗan siyasa ne fitaccen ɗan kasuwa ne fitaccen mai mulki ne fitaccen wane ne duk abin da kake yi Allah yana kallon ka lokaci ya kai kai baka sani ba ba ka bane ba kai baka sani ba lokaci ya kai ba mutum 150 ko 100 suka shiga jirgin Ethiopia ba za mu je kaza ana tashi shikenan dukkan su lahira akwai wanda ya san rannan za shi lahira a cikin su da za a shiga jirgin to haka kowa baka san yaushe zaka mutu ba yadda baka san ran da zaka zo baka zo haka baka san ran da zaka tafi ba tafiya ta kama to shikenan duk inda ka kai da da wadata da iyayi da menene rana daya mutuwa zaka yi kana mutuwa din nan kuma sabon tsari zaka tarar ba abin da ka bari ba duk mulkin da kai ai kaza ne ai mu kaza ne ai mu kaza ne ya huda mu ai kaza ta duk baki ne ba za a abin da za a tambaye ka me aikin me kai da abin da Allah ya ce ka yi wanda gudunmuwa ka bayar dangane da duk wahalar da manzon Allah ya zai ka maka addini ka yi aiki da su shi ne za a tambaye ka ana binne ka shiga jamar rabu duk abokan business da 'yan siyasar ka da menene da kasuwancin da mai za su yi ne saka ka cikin su rufe ka kenan ba wanda zai karanta ma ya ce bari ya yi wuni a wajen ko akwai wanda zai karanta ba wanda zai karanta ana binne ka kowa na Allah Allah ne ana karkade hannu a kowa a gudu a barka wajen daga kai sai aikinka kana jin motsin takalmansu za a tambaye ka a tashe ka a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم باب wani malamin da ya soki wannan magana guda hudu irin nan sha'an tambaye ka ko wane ne kai ko wace ce ke man rabbuka ka isa ka ce rabbi Allahu kana rayuwarka duk baka shari'a yake da shari'a tsakaninka da musulunci fa ka je kai sallah ko kaka ba haka bane ba iya abin musulunci ka shikenan wa ma dinuka meye addininka meye addininka ina ma nan addini me kake bautawa me kake bautatawa eh kana bautata mu kudi ne ko siyasa ko mulki ko kana bauta mu Allah ko kana bauta meye da meye da meye manzo Allah ya manzo Allah fito fili yace ta'isa abdud dinari تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميسة إن أعطي رضيع وإن لم يعطى سخط إيه أم باشي دم باشي ما يفشي تكنا بوتة تاما ونا أبنك بوتة تاما ونا أبنك إن أعطي رضيع إن من سامو أزونا لافيا وإن لم يعطى أم بمسامو با أزبد جنين sai ce ta'isa wantakasa wa idza shika falantakash ya halaka ya kife akan fuskarsa manzo Allah ya ce in kaya ta shige ta soke shi jikinsa kada Allah ya fitar masa da matsifata ya mana in ya fada cikin masifa kada Allah ya fitar da shi a nuna mini waɗanda suka sa siya komai gaba suna ta ibaruwarsu da addinin Allah shari'ar Allah wa ya taba shiga cikin fitina kuma ya fita har mutum ya mutu yana ciki da kuɗinka da mulkinka kuma Allah ya wahal da kai kana ji kana kallo ba ka da yadda za ka yi amma in shari'ar addinin Allah kake bi shine gaba tukunna komai zai zo baya ana cewa mar sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani بنعمه كثيرا ما دينك سيكا ديني الإسلام ومن نبيك وانيني النبيك شو قبل سياسك ko shugaban kasuwancinka ko shugaban mulkinka ko shugaban menene da minka ko menene man nabiyuka wane ne annabinka a wannan lokaci fa babu abin da ba kwane-kwane da zarar mutum ya mutu mai bahaushe ke cewa ya riga mu gidan gaskiya abinda kenan shi za a faɗa ba a canzawa man nabiyuka sai ka faɗa wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sai Allah ya tabbatar da digadiganka shine aka ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah to dama da kake duniya abubuwan da kake yi ke ba zai taba yiwuwa ba Allah ya sa ka je lahira kuma Allah ya toshe basiran ka ba za ka yi fada ba sai Allah ya karfafi gwiwanka ana tambaya ka fada ana tambaya ka fada a bada ka bada jawabi saboda shi kake yi a duniya abinda kake yi a duniyan nan shi za ka fada a rannan ba wanda zai iya canzawa don ya riga mu gidan gaskiya lahira ita ce gidan gaskiya duniya komai na iya faruwa to sa'an nan sai a buɗa masa wutan jahannama zai buɗa ce a'a ai da kai da wannan ko labari da baka iya amsa wannan tambayoyi makomanka kenan to sa'an nan sai a nuna masa aljanna ga ni'imomi kamar zai tsalle ya tafi a ce na me kake ci na baka na zuba kai hakuri zaman ka yake ko yaushe kulma dina inda zaka zo kenan sa'an nan wanda ya zo duniya banda ne shi da shi da dabba duk ɗaya ne dabba ta ci ta cika ciki ba abin da ya mata zafi sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza shi ma haka yake ba abin da ya mishi zafi haka manzo Allah ce inna Allah ta'ala yabghadu aw yubghidu kull ja'zarin jawaz sahabin fil aswaq jifatun fil layli imarun bin nahar عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة Allah yana fushi da kulli jawo mai zafin hali, mai tsananin hali, mai mugun hali, mai ji da kai, mai girman kai, mai kaza da kaza masu ji da sai abin da suke so. In ya wayi gari duk siyasan duniyan nan da jaridun duniyan nan zai kara komai aka tambayi zai fada mai komai ya san shi, amma abin in yana sallah kabli ya kama shi bai san da zai gyara ba. abin da danganci addinin shi bai danganci shi ne shi aka ce jifatun fillaili in ya zo da daddare ya fadi ya kwanta sai min shari sai yawon bacci har gari ya waye himarun bin nahari in an waye gari da shi da jaki duk mai jaki ke nema ya cika tumbe sa shi ma tumbe ya ce shi ma abin da yake nema kenan duniya ga duniyar hannunka kuma kana gudu kana neman ta wannan irin wa'annan Allah kiyaye to shi yana gama ana tambayan shi man rabbuka ha ha la adri ma dinuka wa man nabiyuka kaza kaza kaza yana gamawa sai abu da kofar aljanna ganima tunda abin da bai taba gani ba zai tsalle ta ce ai ba hanyar ka bace da ka ba da jawabin da aka tambaye ka inda zaka shige ne amma ba taka bace wannan ba hanyar ka bace sai a buda masa hanya wutan jahannama yana gani zai tsalle a ce duk inda ka je abin da ke jiran ka kenan makoman ka kenan ko yau ko bayan shekara nawa to karshen masifa kenan Allah ya kiyaye shi yasa duk abin da muke ciki siyasan mu ta zama bata hana bata samu manta da addinin mu ba ina ma'ana bautata mu abu duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta masa ko ya haramta abin da Allah ya halatta masa ya bautata ma wannan abin ke an fahimta an manta da kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da da nasar da jirani kenan ku manzo Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa illa yabudun suka ce ma abadnahu sai suka ce manzo Allah ai ba bautata musu muke ba ba zai bi ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta suka ce eh haka na faruwa yace tilka ibadatu bautar kenan ai bautar kenan shugaban siyasarka shugaban kasuwancinka shugaban kungiyarku shugaban menene da menene ana kallon abinda shari'a ta haramta a ce a halatta maka je ka kai kuma ka halatta wallahi ka bautata ma wannan shugaban siyasar da siyasar kuma wallahi ranar lahira Allah ya kiyaye an fahimci yadda ake ana bauta ku manzo Allah ya wajen nasara na jiran yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ya karanta musu wannan aya sai suka ce ma abadnahum ai ba bautata musu muke ba biyayya biyayya muke musu sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta shi suka ce yana faruwa ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta shi ku haramta suka ce yana faruwa sai ce tilka ibadatuhu ai bautata musu ke to gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abdul amisa abdul dinari abdul dirhami abdul khamila abdul khamisa ya za a bautata musu waɗannan abubuwa sanadiyarsu ko suka halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bautata musu saboda riga wannan tufa wannan shi yasa malamai suke fama ana ta rubutu cikin aqida kitabul aqida kitabul tauhid dole sai ka karanta aqida sa'annan ka iya ka fita cikin shirka da bid'a da da waɗannan abubuwa sai addinin ka ya samu ya mike maka yanzu kaga kuma ana kara karanta kitabul aqida kitabul tauhid shige na a kaza ai kaza ai kaza ai kaza abinda zai tsirar da kai daga halaka shine sai ce karanta karanta shi to wani littafi zaka karanta ya fitar da kai wani littafi zaka karanta ya fitar da kai shi yasa manyan malaman ahlus sunna suka yi matuka suka kai matuka a cikin bayanin tauhidi bayanin aqida bayanin kaza kaza saboda me saboda kada ka zo wata rana ba ka da hankali a zuwa ce aqida kaza aqida kaza aqida kaza ka dauka kana aiki da shi ai ana gani yanzu aqida kazi kaza ko aqida kaza aqida kaza ana gani kaman da wasa ko wallahi sai ya fitar da mutum cikin addini in bai hankali ba wallahi duk abin da aka ce aqida sai dai zama islamiyya in kana so siyasa fulaniya siyasa fulaniya ko ara a fulaniya amma har aka ce aqida la budda an yakuna islamiyya to shine za a tsira ko باب فضل الوضوء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله عن عاصم بن سفيان أنهم غزوا غزوة السلاسل ياك ذات السلاسل كينا فرجعوا إلى معاوية رضي الله عنه يسكى داوج معاوية وعنده أبو أيوب وأقبة بن عامر أكوي أبو أيوب وأقبة بن عامر أوجه رضي الله عنهما فقال أبو أيوب شيء أبو أيوب يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينافدر شيئا man tawadda'a kama umira wanda ya alwala kaman yadda aka umurce shi wa salla kama umira yayi salla kaman yadda aka umurce shi gufira lahu ma qaddama min amalin za a gafarta masa abin da ya gabatar na aiki laifuffukan sa kanana aka zalika ya uku ba yace ba haka bane ba qala na'am haka ne قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء المتي الولاء yana wanke fuskarsa duk abubuwan laifuffukansa ƙananan laifuffukansa yana wankewa sai ga Allah ya fi masa wa'annan fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannayensa guda biyu kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma al-ma'i aw ma akhir qatr al-ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub kafin ya gama alwala ya fita daga laifuffukansa ƙanana me yasa ake kayyaje wa'annan laifuffuka da ƙanana shine hakkokin bayi a manya-manyan zunubai babu abin da za ka yi Allah gafarta ma sai ka daina sa'an nan laifuffuka tsakaninka da bayi kowa sai ka mai don mashi haƙƙinsa sai in ya yafi addawawinu salatu kundaye guda uku ne kundi kundi akwai wanda ka cuci kanka oho akwai wanda ke tsakaninka da Allah in ya ga dama ya gafarta ma in bai ga dama bai gafarta akwai wanda ke tsakaninka da dan uwanka dan adam sai ya yafe maka a duniya ma bai yafe maka ba balle a waye gari ranar lahira yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi li kulli imri'in minhum yawma idhin duk duniya ba wacce wanda ya wahala da kai kamar iyayenka mahaifiyarka jatimarka ita ta yi wahala da kai ita ta yi kaza da kaza ta yi komai da komai a duniya za ka yi ba ta komai za ta yi baka komai amma in aka hadu aka wayi gari ranar lahira da za ta ce ya kai ɗana gashi nan ai min awo saurana waya ɗaya da shi aljanna in ba haka ba kuma ko za ka bani a cikin aikinka sai ya ɗauko ya bayar eh ya zai ce a hajiya in na ɗauko na baki ni lissafi ya karye min a nan fa yau kowa ta kansa yake matarka ‘yarka ɗanka mahaifinka shi ne yau mai firul mar'u min akhihi ɗan uwanka wa ko kani ko da mai kuma wa ummihi wa abihi da iyayenka guda biyu wa sahibatihi da matarka wa banihi da ƴaƴanka duk alaka ta duniya ba ba alakar da da yi karfin wa'annan abubuwa to su aka ce yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi aka ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi wallahi shugaban siyasa ka gudu zai yace bai san ka ba duk wanda ya shirya maka wani abin da ya saba ma shar'a musulunci kai wallahi gudun gazi rabbana arinar da zai ni azallana ba haka bane to shi yasa ba abin da za ka yi ya yi maka daidai sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kaɗai za ka bi shi kasira wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فحزه حتى تحات ورقه muna karkashin bishiya sai salma ya dauki bishi busasshen reshiya da girgiza da girgiza ta shi duk ganyen suka fado don sun bushe qala ama tasaluni lima af'alu hadha ba za ka tambaye ba me yasa nayi wannan qultu lahu lima fa'altahu ya nace me yasa kai haka qala haka za fa'ala bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haka manzo Allah ya koya min haka yayi min thumma qala sa'annan sai yace innal muslima idza tawadda'a فأحسن الوضوء وصلى الخمسة تحاتت ذنوبه كما تحات هذا الورق da fashe su duk gaman yadda wannan busasshiyar shi da aka girgije duk suka zubi sun makala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-laili ila qawlihi zalika zikra lizakirina alaysa kadhalik tare da kai eh ban ji ba sai a koya musu ana koya musu ne sai a je a koya musu ana koya musu addini ne ba haka za a kyale su ba eh galibi sai a zo a kowa ya zo a hadu cikin birni ana ta tashin hankali ana fada a bar mutanen kauye a bar maguza suna maguzanci su a bar mutanen kauye ga su musulmai ne amma ba a san musulunci ba iya ba iya komai ba to sati mai zuwa za a je za a yi zabe ko in za a yi zabe sai a huta ko ba za a fito makaranta ba har Allah ya gama wannan asabar lahad saboda ba a su ba ma son wani ya fito da sunan zai zo makaranta wata mas'ala ta faru mishi Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki Allah ka sa ayi zabe lafiya a gama lafiya ya Allah duk masifin da suke mana yawa Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye su Allah ka Allah ka yi mana agaji Allah ka yi mana jagoranci akan wannan abubuwa Allah ka farfado da kasuwanci a wannan kasa mai albarka Allah ka sa albarka a cikin noma da sana'a da kasuwanci da duk wani abin da bayi ke neman abin da za su tafiyar da rayuwarsu Allah ka sa mana albarka a ciki Allah ma ji fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم